kenan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على الفاتح لخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذو البرج والسدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القرب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقواد الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس والذي كتاب خاشف الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إنياز ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله mun sake dawowa kan karatu wannan littafi namu na sharhin alfiya mai suna Awdahul Masalik ila Alfiyat bin Malik na babban malami al-Allamatu Ibn Hisham al-Ansari. wanda a karatun da muka yi a baya kafin tafiya dogon hutu da wasu kuma uzurori mun zama mun muna halka na goma sha biyar ne a wannan zama shi ne zai zama halka na goma sha shida wannan shi ne halka na goma sha shida inda muke cikin babin da yake magana akan al-muqrabu wal mabni babin da yake magana akan kalmomin da ake yi musu irabi da kuma kalmomin da ake gina to a wannan babi kuma mun fara magana ne akan dalilan da yake sa a gina kalma akwai dalilan da ke sa a gina kalma waɗannan dalilai malaman nawo sun tattare su a ƙarƙashin yin kaman wannan kalma da harafi yin kaman kalma kalma ma'ana ce kama da harafi yin kama da kalma take yi da harafi shi ke jawo a gina ta saboda shi na shi harafi ginanne ne to kamar kuma sai suka raba ta nau'i nau'i a ciki akwai mun karanta a shabahul wada'iyu shine na farko sai muka shiga na biyu na biyu sai muka karanta a shabahul ma'anawiyu to amma shi a shabahul ma'anawiyu a karkashin shi akwai akwai hukunce hukunce guda biyu ne akwai kalmar da ta yi kama da harafi suna ce ta yi kama da harafi sai aka gina ta kuma harafin da ke kama da shi harafi ne wanda akwai harafin da ke kama da shi wanda larabawa sun aga wannan harafin suna amfani da shi kalmar sai ta zo ta kama wannan suna sai zo kama da wannan harafin shine alharfu almawjud harafi wanda yake samun mito inda zamu tashi akwai kalmar da ta yi kama da harafi amma kuma shi wannan harafin larabawa su aga wani harafi da yake ba da ma'ana irin ma'anar da wannan shi kalmar take bayarwa ko ce sunan ke bayarwa ba to shi ne inda ainihin za mu tashi. Sai malam ya ce wasani kama ta biyu ko kuwa waje na biyu ta inda kalma take yin kama da harafi sai ce na hau hona kaman kalmar hona hona malam ya ce fa innaha mutadamminatun bi ma'anar isharati kalmar hona suna ce suna ne amma kuma wannan sunan ginanne ne mabniyun ne ala sukuni me ya jawo mai ginawa saboda ta ta kunshi ma'anar nuni ne saboda shi huna ana yin nuni ne da shi zuwa ga waje wanda yake kusa suna yi ana yin nuni ne da shi zuwa waje wanda yake kusa ana yin nuni ne da shi zuwa ga waje wanda yake kusa to shi ne malam sai ya ce fa inna ita huna mutazamminatu bi ma'anar isharati ta kunshi ma'anar nuni كما لجت وهذا المعنى لم تضع العرب له حرفا نوني ينوني على رشي لا رباوا بس أجي مش حرفي وانا زاي أنفاني لشي با بمعنى ونقل يزو إتو هنا تاي كما ده حرفي أما حرفين ده حرفين ده ما موجودي با حرفين ده بابوش saboda a ka'ida ya kamata ishara ma ya zamanto da harafi yake yin ta to sai laraba ba su aje mawa ishara harafin da za a yi za a yi amfani da shi wajen yin ishara ba to kuma sai ga suna wanda yake shi ne huna wanda yake sunan ishara suna ne wanda ake amfani da shi don ishara to kun ga yanzu wannan suna yayi kama da harafi harafin da ba mautuji ba harafin da babu shi wanda ya kamata a ce laraba sun ajiye shi sai ba su ajiye shi ba to kaman da wannan huna sai da harafin da ba mautuji ba harafin da babu shi sai jawo aka gina ta sai ce a walakinnahu min al-ma'ani shi nuni yana daga cikin ma'ana daga cikin ma'anoni. Ko? wanda mala yace wanda allati min haqqiha an tu'adda bil huruf wanda ya- haƙƙin wannan nuni din haƙƙin wannan ma'anan na nuni tunda yana da ma'ana yana ishara ne zuwa ga ma'ana to ya kamata a ce an ajiye mishi haruffa ne wanda za a yi amfani da su don nuna don yin nuni din li'annahu saboda shi nuni kal khitabi kaman khitab ne ma'ana yin zance to laraba sun aje kaful khitabi ko sun aje kaful khitabi wattaji kuma kaman fadakarwa ne fadakarwa laraba sun aje harfu tanbihi kamar irin su ala ana amfani da ita littanbihi ko sun aje ha wanda ake jona a jikin haza in aka ce ha sai a ce ha harfu tanbihi kawai harfu tanbihi to haka tunda yake sun aje to ya kamata a ce shi ma nuni an aje mai wani harafi wanda za a iya za a rika amfani da shi don yin nuni sai laraba ba su aje wannan harafin ba kuma sai hona ta zo sai kama da harafi wanda yake na nuni da an aje shi to duk da ba a aje shi ba to dai za a gina ta kasancewar ta yi kama da harafi duk da harafin babu shi Allah muna tare to saura ka sai ya ce to fa huna saura ka ita ma huna mustahiqatu bil bina'i ta cancanci a gina ta huna ta cancanci a gina ta lisa zammuniha li ma'anar harfi saboda ta kunshi ma'anar harfi allazi kana allazi kana yastahiqul wad'a wanda ya kasance ya cancanci a aji shi duk da larabawa ba su aji shi ba to anan kafin mu shiga a kafin mu ci gaba da abin da kun san cewa mun zo wajen wani ta'aliki wanda yake da muhimmanci sosai kafin mu wuce mukan tsaya mu dan yi magana akan wannan ta'aliki din haka ne to anan in dai a littafi ne masu duba a littafi can akwai ta'aliki na biyu inda aka ce lam taza'il arabu lahu harfan to akwai ta'aliki a wajen in kuma a masu PDF ne waɗanda muka sanya mu PDF na wannan littafi na Awdawul Masalik to sai su duba inda a, saboda wani lokaci ta'alikan da na littafi da na PDF din yana dan canzawa sai su duba da yadda za su gano wani ta'aliki ne nake karantawa anan tunda anan babu masu duba PDF din ballantana mu mu fahimci haka malam ya ce a ta'alikin taliki na na biyu kenan kamar yadda na faɗa ya ce kad yuqalu za a iya cewa kad yuqalu za a iya cewa ma'ana wannan kadde duk takalili ce shi sai ce kad yuqalu za a iya cewa innahuma nassu ala anna lamal ahadiyata yusharu biha ila ma'ahudin zihnan kadda yake laraba ba su aje manuni harafi da za a yi amfani da shi da za a yi amfani da harafin don yin nuni ba sai ya ce to ai kuma za a iya cewa ai larabawa sun nassanta mana sun yi bayani bayani a fili shine ma'anar nan sun yi bayani bayani a fili cewa annan lamal ahadi annan lamal ahadiyata annan lamal ahadiyata lamul ahadiyya saboda mun sani lami ta ta'arifi akwai lamul ahadiyya ko akwai al ahadu zikiri akwai al ahadu zikiri idan aka ce ahadun zikiri shi ne na faɗi wata kalma da a matsayin na kira ba ta da alifin da lamun sai na zo a jumla ta gaba sai na sake maimaita wannan kalmar sai na sa mata alifin da lamun to wannan alifin da lamun din an ce ahadiyya amma zikiriya saboda kamar misali kama arsalna ila fir'auna rasulan ko kaga rasulan din nan na kira ne kamar yadda muka aika wani manzo zuwa ga fir'auna dala ce fa'asa fir'aunar rasula fir'auna ya saba ma wancan manzan da aka ambata a baya wannan ahadiyya ce amma zikiriya wancan manzan yanzu da aka sa alif da lamshi wancan manzan da baya shi ake nufi ahadiyya zikiriya kuwa a'a dama akwai wani magana tsakanin ni da kai mun yi magana kan wani abu kamar na ce baka wala Mustafa zan sai gida fa ana nana na sai da muka dade sai muka hadu sai na ce maka ishtaraitu dara wai na sai gidan nan wai gidan nan da muka taɓa yin magana wanda na san yanzu yana nan a cikin tunaninka su yi sai suka ce to alamul ahadiyya wanda take ahad- ahadi wanda yake zihini to ana kallon kaman harful ishara ce ita ma shi ne magana da malam yake yi yake yi a nan ai yace to ita ana nuni ne da zuwa gare ta zuwa wani abu da ake yake yake a cikin tunani wanda ake alƙawarin shi amma ta hanyar tunani tuno shi za ka yi sauraka kamar harfun ishara ce sauraka sai malai cewa huwa harfun ita ko lamun din nan harfun harafi ne fakar wa da ulil isharati harfan to da haka ya zama to laraba sun aje manuni harafi kenan shi ma nuni din yana da harafi kenan ko sai ce wa huwa al al ahadiyya shine al wanda take al ahadiyya amma ahadin ya zama to zihini ba zikiri ba lala muna tare to wannan kenan sai ce ga ya tuma fil babi gayar dai abin da ke cikin wannan babi annaha lil isharati zihniyati ita lamun din za a iya cewa na nuni ne amma nuni wanda yake zihini ba da cewa la farka bainahu ma dan haka babu bambanci tsakanin su tsakanin su wa bainal kharijiyati tsakanin da tsakanin nuni na wanda yake na fili wanda za a yi da huna Allah muna tare to haka wannan shine ta'aliki na na na biyu din da yake magana akai wannan kenan malam yace to mun ji dalilin da ke sa ake yin gini to a ci gaba da bayani kuma sai ce to wa inna ma uriba hazani wa hatani dalili saboda hatani da hazani da hatani mana ismul ishara idan aka yi amfani da shi lil musanna lil muzakkari aw lil muannath ai ane mai li'irabi irin li'irabin da ake mawa tasmiya ne ko halin rafa a sa mai alifun da nunun halin nasba da jarra a sa mai ya'un da nunun a ce ha za ni ko ha zai ni ha ta ni ko ha kai ni to shine zai magana cewa to to ai su ga su kuma nun da an yi an yi musu li'irabi ga su ma kuma suna daga cikin asma'ul isharat ai ko to ne sa su aka yi musu li'irabi shine malam zai magana akai tace wa inna ma uriba hazani wa hatani dalilin da aka yi kawai abin da ya sa aka yi li'irabi mawa haza ne da hata ne ma a ta zammuni ma lima'anar isharati ma a ta zammuni ma lima'anar isharati tare da kunsuwarsu da suka yi ga ma'anar nuni amma kuma aka yi masu li'irabi imala ce da za a fi shabahi saboda sun samu rauni wajen yin kama saboda raunin kama din bima ara da da abin da ya fito na fito da kamatin da suka yi da harfi din min maji'iha ta hanyar zuwansu ala suratul musanna a bisa surar suna abin biyantawa sun zo cikin surar suna abin biya shi jin ta sai ake musu da irani imam ya ce ko wa tasniyatu shi ko biyin sa suna min khasa'is al asma'i yana daga kebance kebancen sunaye ba a maharafi tasniya ballanta ba a ma fi'ili tasniya ma ballanta na harafi da shi fi'ili a cikin shi ma ai har ana ma samun mu'rabi kamar fi'ili mudari to shi ma fi'ilin kai shi ba a mai tasniya ai ko ballanta na kuma harafi to saboda tasniyan da aka mai da ko a haza da ha hatani da ha da hazani da hatani shi yasa aka yi musu irabi saboda an yi su sun zo a cikin surar suna musanna to wannan shine abin da malam ya faɗa to shi ma a ƙarƙashin shi akwai ta'aliki ta'alikin ma kuma mai ɗan faɗi ga ta'alikin kamar haka ta'aliki na uku ne ga masu duba littafi in kuma ga masu pdf ne sai su duba ƙarƙashin wannan maganar za su ga ta'alikin da za mu karanta yanzu malaka ilam ka sani awwalan a farko Allah anna lin nuhati fi hadaini wa hataini nasban wa jarran وهذان وهاتان رفعا مذهبين إيه لم كفني أولا أفرقه أن مذهبين شنقرشن أبنان شنقرشن لاي أن مذهبين أكوي مذهبو بي قدا بيوني لأنه هاتق معلما نهو في هذين وهاتين أكين كلمة هذين إذا هاتين نسبا وجرا أهال النسبة جرا وهذان وهاتان لكما هذان إذا هاتان raf'an a halin raf'a akwai mazhaba biyu wanda yanzu zamu ji su ahduhuma mazhaba farko annahuma musannayatun haqiqatan cewa su tasmiya ne bisa haqiqa in ka ce hatani ko ka ce hazani tasmiya ne da aka mai raf'a da nunun idan ka ce hatani a'a aka mishi aka mai aka mai rufa da alifin ko aka mai rufa da alifin in ka ce hataini a tasmiya ne da aka yi mai nasba ko jarra da ya'un hakikatan kenan wannan cewa tasmiya ne bisa hakika wa annaha mu'rabatun gashi nan ma cewa su ababan yi wa li'irabi ne fil alifi da alifi raf'an ta wajen raf'a wa bil ya'i nasban wa jarra ababan yi wa li'irabi ne da ya'un wajen nasba da jarra ka sa'ir musannayati kamar sauran suna waɗanda aka yi musu tasmiya Lala muna tare? Malam ya ce, wa wajahu hadha al-mazhab fuskar wannan mazhabar mafuskantarta mafuskantar wannan mazhabar annahu arada shabah arada shabah al-harfi yayi fito na fito da kaman nan da suka yi da harafi ma huwa min khasa'is al-asma'i abin da yake daga cikin kebance kebancen sunaye wa huwa tasmiyatu shine biyun ta suna tunda biyun ta su saboda kai sun fita wani abu na kebance kebancen sunaye ya sa sun fita daga yin kama da harafi an gane to wannan mazhabar kenan cewa an musu an musu lirabi ne saboda kasancewar su tasmiya ne bisa hakika malam yace wa salil mazhabaini nabiyun mazhabobin kuma أن هذه الألفاظ شو ودنا اللفظ أن هذه الألفاظ ودنا اللفظ لفظ الذكاء بلاجي معنى ده هذان ده هاتان ليست مصنع ليست مصنعات حقيقة بتسمية بني بس حقيقة بتسمية بني وأنها مبنية شو سو جنانوني جنانوني ووضع هذا المذهب تذكر ما تذكر وانا مذهب التبيو أنها فارقت المصنية أنها فارقت المصنيات الحقيقية شو هذا هذان ده هاتان sun bambanta da musanna na hakika. Dalili, min wata haini ta fuskoki biyu, sun bambanta da tasniya na hakika ta fuskoki biyu. Na al'awwal sun ka farko, annaha laukanat musannaya, laukanat musannayatin hakikatan. Da kasa da su dinnan tasniya ne bisa hakika. Allah muna tare. laƙila da sai a ce fi halatin rafki haza yani wa haza yani ana tare da ba haza ne za a ce ba sai a ce haza yani da su ma wata ba hata ne za a ce ba a ce hata yani dala ana tare kama yi ƙalu fata yani kamar yadda fata fatan an saurayi in za a yi tasiri cewa ke fata yani ko ba fata na ake cewa ba haka nan cewa ake na'am haka nan wanda kila fi halatan yin nasbi wal jarri haka nan da sai a ce da tasmiya ne bisa hakika da sai a faɗa a halin nasba da jarra sai a ce hazayaini wa hatayaini ba hazaini da hatayaini ba Allah an gane kamar da ake cewa fatayaini saboda haka su dinnan ba tasmiya bane bisa hakika saboda haka mabaniye ne har yanzu وثالث fuska na biyu anna min shurudit tasmiyat alhaqiqiyya qabul at-tankir yana daga sharadin sunan da zaka mai da shi tasmiya bisa haƙiƙa, sai fa in zai iya karbar cewa zai iya zama na kira sai sunan da zai iya karbar na kirantuwa mana sunan da za a iya kudurci cewa na kira ne to shi ne ake mai tasmiya ko ai mai jami Allah muna tare alatara malaci shin baka gani ne annaka la tusanni annaka la tusanni zaidan lil alama zaidan lil alama ba za ka iya ma zaid wanda yake alami ka mai da shi tasmiya ba hatta ta'taqida tankirahu har sai ka kudace a zuciyarka yanzu wannan zaidin da kake son ka mai da shi tasmiya ka mai da shi da kira tukuna sai zuciyarka ta kudace ya zama na kira ثم إذا أردت تعريفه شيء سا إذا كان بين تعريفه بعد تسمية باين كامل شيء تسمية أدخلت عليه أن تكاش جمعي أن فقلت ذلك الزيدا الزيداني والزيدين الزيداني الزيدين كو أما إذا زيد يقول عليه أي بقى الزيد كو سوى معرفة ne amma za ka mai shi tasmiya to ya koma na kira saboda yanzu ka mai shi tasmiya kana so ya zama arifa to samai alif da lam to su kuwa malik to asmaul isharat wa asmaul isharati su ka sunayen ishara la taqbalu tankira bi alin ba sa karban mayarwa na kira ta kowace fuska to tunda kuma za su mai na kira ba to ba yanda za a ce a ba yanda za a ce yanzu tunda suka zo a surar tasmiya ce su tasmiya ne tunda ba sa zamowa na kira ballantana yanzu a iya mai da su tasmiya an ji wannan ala ce falan malam ta kun hazir asma'u to yayin da waɗannan sunayen ba su zamanto musannayatin hakikatan tasmiya bisa hakika ba lima zakarna saboda abin da muka ambata lam yasiha an yuqala to bai inganta a ce innahu arada shabahila shar'a shabahil harafi shay'un a ce wai wani abu ya fi jiromawa kamar da suka yi da harafi ba bil khasa'is al asma'i da daga kibacin tsaccen suna wannan magana ma kawai a banta wa gayatu ma fil babi gayar dai abin da ke wannan babin annal araba cewa larabawa wada'u lil mushari ilayhi larabawa sun aje mawa abin yin nuni zuwa gare shi fi halatu rafi'a halin raf'a idza kana musanna ya zama to abin yutawa ne sun aje mai hazani sun aje mai hazani an fahimta wa hatani da kuma hatani wala hu fi halatay al-jarr wa nasb sun kuma aje mai a halin nasba a halin jarra da nasba hazaini wa hasaini kawai amma ba tasbiya bane bisa hakika fa hiya alfazun mawdu'atun waɗannan lafuzza ne kawai aka aje su ala suratul musanna a bisa surar musanna fi badi al'amri a farkon lamari fa idza arabta hadha to in ka san wannan bayani da ne maka ka bayyana laka to zai bayyana a gare ka anna kalamal muallif kalam zancen malam mai wallafa littafin nan mulaffaqun min al mazhabin ya hado su daga mazhabobi guda biyu ne fasadaru farkon magana shi yuwafiqul mazhaba al awwala yana yin daidai da mazhabar farko alƙa'ila bi irabi hadhihi al-alfaz wanda ya yi magana akan cewa waɗannan sunayen an musu irabi wa ajazuhu karshen magana tashi kuma yuwafiqul mazhab sani yana yin daidai da mazhaba na biyu ne alƙa'il bi bina'i hawala wanda ya daidai da cewa a'a gina su akai kaga yayi tafiqin mazhabobi guda biyu ko hatta qala ash-shaykh Khalid har sai da Sheikh Khalid al-Azhari Sheikh Khalid al-Azhari sai da takayya ce, fa inna jam'a, a iza jumi'a, iza jumi'a bai na tsarfayin kalami, idan ka haɗa tsakanin gefen gefe biyu na maganar malam mai wannan littafi shi Ibn Hisham, an taja kauna kuma mu'urabai ne zai samar da cewa su ɗinnan sunayen nan mu'urabai ne. amma ma adam tasmiyati ma tare da kuma cewa su ba tasmiya ba ne mu'rabai ne kuma ba tasmiya ba mala cewa haza qaulun salis wannan an samu magana ta uku kenan mu'rabai ne ba tasmiya ba ne kuma magana ibnu hisham kenan mala ce to wannan magana ibnu hisham magana ta uku kenan ce lam aqif alayhi ban ga ko wani malamin da yayi wannan magana ba in ba shi ba alamuna tare to a wannan shine inda zamu tsaya zamu tashi الثالث الشبه listimaliyu a shi ne ƙarshen zaga karatunmu na wannan littafi na wannan rana a ɗan uwan ku cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi anguwan Kana sabon garin Zaria Kaduna State a faɗan ƙasa Najeriya a wannan karatu muka ɗan ba da namban waya saboda akwai ƴan wanda muka ɗan kira ko tambaya ko abin da ya kama da haka namban wayan shi ne 080 24 36 51 15 alaikum